بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا 29 ga watan Muharram wata na ɗaya a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Muna cikin karatunmu na littafin Bulugul Maram min adillatil ahkam na Alhafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata mun zo ƙarshen bab al-masajid a yau za mu tashi bisa kan babu sifatar salah babi wanda zai yi mamu bayani bisa kan sifar sallah kenan wannan babi zai karantar da mu sifar sallah yanda ake yin ta daga farko zuwa ƙarshe kenan kamar yanda aka samo ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifar sallah akwai sifatun kamilatun akwai sifatun mujizi'atun sifar sallah biyu ce akwai sifa cikakka akwai kuma sifa wadda take wadata zuwa cikakka ita ce wadda ta tattaro cikinta ta tattaro wajibba da rukunai da sunnoni wadda kuma tana wadata zuwa ita ce wadda ta tattaro wajibba da rukunai kadai wannan ana ce mata mujizi a wanda yi ta tayi ma wanda ya ce kakka to babu shakka kuma abin da ya dacewa ga musulmi shine yayi sallah cikakka kamar yadda aka samo ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan nan a aikace bayan ya gama yace sallu kama ra'aytumuni usalli dora yin sallah kamar yadda kuka gane ni ina yin sallah haka Allah maɗaukaki ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun hakika kuna da kyaukyawan koyi akan sha'anin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo ya zo maku da shi to ku rike shi abinda ya hane ku kuma ku daina kenan dole ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ibada to shi yasa malamai tun daga ma sahabban manzon Allah sallallahu har zuwa malaman yau ta inda malamai suke a duniya masu karɓa sunan malamai to suna ba da mahimmanci wajen bibiyar hadisan da suka rawaito sifar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan hadisan da suka zo suna ganin yanda manzon Allah sallallahu yake sallah kan hadisan da suka zo suna gai maganganun da manzon Allah sallallahu yake faɗi cikin sallah kan wanda suka zo suna faɗin ayyukan da manzon Allah yake aikatawa a cikin sallah kan wanda suka zo suna faɗin umarnin da manzon Allah ya bada a ɗora yi cikin sallah kan wanda suka zo suna bayanin ababen da manzon Allah ya hana a aikata a cikin sallah dukkan waɗannan malamai suna ba su muhimmanci suna tattara su a cikin babi guda a ƙarƙashin karantar da sifa ta sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. To wannan babi na sifar sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai haska mamu yadda manzan Allah sallallahu yake aiwatar da wasu ayyuka cikin sallah ko yake faɗin wasu maganganu cikin sallah ko ya ba da umarni a yi kaza cikin sallah ko ya hani game da a daina aikata kaza cikin sallah hadisi na farko hadisi na ɗari biyu da saba'in da tara an abi hurairata radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala idza qumta ila salati fa asbigh alwudu'a thumma istaqbil alqiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min alquran thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadil qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما wannan hadisin na abu huraira dan Allah ta tabbata a gare shi abu huraira ya ce lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan kumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah to na manzo Allah yana magana da wani mutum ne daga cikin sahabban shi wanda ake kiran shi da suna Khalladu ibn Rafi' Khallad ibn Rafi' hadisin shi shahararre ne shine wanda ake ce ma ar-rajulul musii salat wato mutumin da ya muna na sallan shi shine wata rana ya zo masallaci ya shigo masallaci manzo Allah yana zaune cikin masallaci Khallad yayi alwala zai yi sallah sai ya zo sai ya kabarta sallah kawai ya yi sallan shi ko da ya sallame sai ya tashi ya yi wa manzan Allah sallama manzan Allah ya amsa mai sallama sai ce mace ka koma ka yi sallah lalle kai ba ka yi sallah ba sai ya koma ya sake ya maimaita kamar yadda ya da farko da ya sallama keke sai ya taso ya dawo ya ce assalamu alaikum ya rasulullah manzan Allah ya ce wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah lalle kai ba ka yi sallah ba hayansu ya koma ya ƙara bugawa kwatankwacin haka ya dawo ya yi sallama manzan Allah ya ce mashi ya koma ya yi sallah da ya ga alama abin nan ba mai ƙarewa ba ne sai ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la uhsinu ghairaha ni ban iya wata sallah ba banda wannan fa allimni ka koya mani yanda ake yi to sai manzo Allah sallallahu ya koya mai wannan shine hadisin na abinda manzo Allah sallallahu ya koya mai sai manzo Allah ya ce mashi to idza qumta ila sala idan ka tashi zuwa sallah yanan ka ganin ciki cewa idan ka tashi akwai zancen niyya kina ka tashi zuwa sallah kai niyyar yin sallah domin niyya rukuni ce daga cikin rukunan sallah ko kuma sharadi don haka idan ka tashi zuwa sallah fa asbighil wudu'a to ka cika alwallanka da kyau al-isbagh lodo ya gabata mai bayanin cewa al-isbagh yana nihin cikawa al-isbagh al-ikmal ko al-itmam kamar da Allah ta'ala ya ce wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina a suratul luqman Allah ya ce alam taro anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina haka asbagha alaikum ni'amahu ana ya cika muku ni'imomin shi to don haka fa asbighul du'a sai ka cika alwala da kyau to kaga nan ɗaya ne shi ma daga cikin sharuɗa na sallah ɗaya daga cikin sharuɗan sallah shine tsarki dole sai da tsarki manzo Allah sallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda Allah bai karɓa sallar ɗayan ku idan ya kari har sai yayi alwala thumma istaqbil alqiblata sannan sai ka fuskanci alqibla kenan ka yi niyyar sallah ka cika alwallanka da kyau to sai ka fuskanci alƙibla to fuskanta alƙibla shi ma sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah kamar yadda ya gabata mun karanta shi cikin shuruɗu sala in ba larura ba ko kuma wanda yake sallan nafila cikin balaguro shi wannan an yi mai rangwame ba dole sai ya fuskanci alƙibla ba amma in banda waɗanda suke da larura kamar mara lahiya ko kuma wanda muka ambata a baya to kaga dole sharadi ne sai mutum ya huskanci alƙibla da zaran mutum bai huskanci alƙibla ba ko ya kauce ma alƙibla to shikenan sallar shi bata yi ba fakabbir sai kai kabbara thumma qara'a ma tayassara ma'aka min alquran kenan sannan kai kabbara da kai kabbara nan tace takbiratul ihram kenan wannan ita ma dole ne sai da ita sannan sai ka karanta abin da ya sawwaka ma'aka tare da kai min alqur'anin da daga alqur'ani to nan abinda ake nihi shine ka karanta Fatiha kamar yadda yazo cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu yace mai sannan ka karanta Fatiha to nan an ce sannan ka karanta abinda ya sawwaka na alqur'ani dan haka Fatiha sannan nan abu ne cewa ba a yin sallah ba tare da ita ba shi yasa wata riwaya ta ambata cewa sannan ka karanta Fatiha kenan dole sai an karanta Fatiha to sai dai kawai in mutum bai iya Fatihan ba to lokacin za a yi zancen mi zai karantawa malamai sun ce karanta fatiha dole ne cikin sallah saboda manzon Allah sallallahu ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba dan haka wannan shine ra'ayin jamhurin malamai malama hanafiya su ne suka ce a mutum yana iya karanta wani abu na qur'ani ba dole sai fatiha ba suka buga hujja da aya faqara umma taysar mal qur'an da kuma wannan hadisin sun makara amma taysar ma aka min qur'an to amma dai an rinjaye su domin saboda hadisi kararin su suka ce wannan hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab suka ce abin da yake ni hadisin la salata kamilatan bai akwai sallai amma dai bata cika ba suka ce domin hadisin manzo Allah sallallahu ya ce kullu salatin la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidajun fa hiya khidajun fa hiya khidajun ghairu tamam wannan hadisin suka ce shi ma yana karfafa ra'ayinsu haka yana nihin sallai tana da tawaya amma dai ta yi su kuma jamhurin malamai suka ce ma'anan shi la salata sahiha babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta fatiha ba saboda karanta fatiha dole ga wanda yake da iyawa kuma yake da iko to ya ka samu wani musulmi wanda shi bai haddace fatihan nan ba bai haddace fatihan nan ba to shikenan sai a ce aya nawa ka haddace cikin fatiha in yace aya guda kadai na haddace sai a ce mai to kamar mai ta ta sau bakwai dama fatiha aya ta bakwai shi kannan kama mai ta tasau ba kauta wadatas in kuma aka samu wani musulmi ya ce shi ballahi tallahi ko aya ɗaya bai haddace ba cikin fatiha babu babu ko aya guda ba ta rukuwa cikin kan to wannan sai a ce mai to abinda za ka yi yanzu in ka zo yin sallah shine sai ka yi hailala ka yi kabbara ka yi hamdala sai ka duka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu alhamdulillah Allahu akbar shikenan sai ka duka to da mutum ya haka shikenan nan da yana nuna da babu wani musulmi wanda aka yahi masalla saboda uzurin baka iya karatu ba don haka sannan ka karanta abin da ya sauwaka tare da kai min alquran na alquran thumma raka'a sannan sai kai ruku'i hatta tatma'inna raki'an har sai ka natsu kana cikin ruku'i aga sannan ka yi ruku'i ruku'i rukuni ne daga cikin rukunin sallah dole sai mutum ya yi shi sannan ruku'in nan ana son mutum ya yi shi da kyau kamar yadda sifofin shi za su zo nan gaba hadisai za su zo su bayyana man yaya ne ake son mutum ya kasance idan ya yi ruku'i to bayan mutum ya yi ruku'i sannan ya tsaya cikin ruku'i har sai ya nasu alaman fi'ihu suka ce karamcin abin da ke nuna natsuwa shine gwalgwadon yadda zai iya cewa subhana rabbiyal azim sau uku shine karamci gwalgwadon yadda ya iya cewa subhana rabbiyal azim sau uku saboda in mutum ya ruku yana faɗin haka nan ne subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko wa bihamdihi ko kuma subhana rabbiyal azim kadai ya faɗi abin da ke wajibi a kan shi shine ya faɗi sau ɗaya in ya ƙara sau biyu ko sau uku wannan duka daɗi ne amma wanda wanda yake na wajibi shine ya faɗi sau ɗaya sai ya ƙara na biyu ya ƙara har uku ya yi har goma ya ya wuce har goma in sallar nafila ce gon ya jima cikin ruku'i wannan ba matsala kenan sai ka natsu cikin ruku'i to shi ma natsuwan shi ma natsuwan yana cikin wato yana yana cikin rukunnan sallah akwai buƙatar nutsuwa a cikin ruku don da mutum ya duka kawai ya tashi ba tare da ya cika ruku'i ba to wannan ya bata sallar shi a ce kawai duka ne kai kawai sai kai silib ka tashi kamar an camuke ka to kaga wannan akwai nakasu cikin wannan sallar hatta ta tsuma inna har sai ka nutsu raki'an kana mai ruku'i thumma rufa sannan sai ka dago kaga shi ma dagowa wato dole ne a cikin sallah dagowa daga ruku'i da mutum zai yi ruku'i kawai sai ya wuce daga can bai dago ba to sallar shi bata yi ba ta baci sun marfa sannan sai ka dago hatta ta atadila qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye to daidaitu wannan shine wato ya zama kasusuwan ka duka sun dawo a wajen su ba kawai da ka tashi ba tsaye sai kamar an mincile ka kawai sai kai maza ka sunkuya kuma ka tai a dole sai ka daidaitu a tsayewa domin daidaitu wannan ita ma rukuni sun so, masjud hatta ta tama'inna sajidan sannan ka yi sujada har sai ka natsu a cikin sujadanka kenan sujada rukuni ce daga cikin rukunan sallah at-tuma'anina ita kuma zancen ta ya gabata kenan shi ma cikin sujada ana buƙatar nutsuwa sun marfa sannan sai ka ɗago daga sujada dole ne ɗagowa daga sujada in mutum ya sujada bai ɗago ba to shi kenan sallar shi ba ta yi ba dole sai ya dago hatta tatma'inna thumma thumma rufa sannan sai ka dago daga sujada hatta tatma'inna jalisan idan ka ɗago ba za ka koma ba kai tsaye kamar irin wato ƙyabtawa ƙadangare kawai sai ka haka fat-fat a dole sai ka ɗago ka yi zaune ka natsu a zaune domin wasu daga cikin mata haka suke sallansu kawai sai dunguno ya tashi to wannan manzon Allah ya sifanta wannan sallai yace tilka salatul munafiqin yace wannan sallan munafikai kenan sun masjud hatta ta tama inna sajida sannan ka yi sujada har sai ka natsu cikin sujada kaga in kai haka kenan raka'a guda cikakka ta samu ko to haka manzo Allah sallallahu yake da gwanin karantarwa bai gaya mai sallai ba gaba ɗaya tunda in ka iya raka'a guda sauran ma ka iya ko sai ya ce thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sannan sai ka dora aikata haka cikin dukkanin sallanka kenan kamar yadda aka koya ma wannan raka'ai to haka sauran raka'o'in za ka yi kuma cikin dukkanin sallolinka ka ɗora yin haka akhrajahu sab'a wato sab'a suka fitar da shi kenan ashabu sunan guda gaba ɗayan su da bukhari da muslim da imam ahmad wannan hadisin akwai darussa cikin shi wanda karantar da mu da yi sallah mun ga cewa cikin shi ba a faɗi addu'a buɗe sallah ba Allah Allah bai koya mai addu'a buɗe sallah ba saboda ita ba dole ba ce, ta tana cikin mustahabbai, mutum bai yi ta ba cikin sallah babu matsala cikin sallar shi, idan tana cikin mustahabbai don haka za Allah ya bar ta bai faɗa mai ba. Amma cikin wannan hadisan akwai karantar da sallah cikakka, sannan cikin hadisan akwai karantar da mu cewa wato ana son jahili wanda bai iya ibada ba a koya mashi, kenan ciki akwai koya ma jahili, domin jahili dama ya cancanci a koya mashi amma jahilin da yarda shi jahili ne saboda jahili kala biyu akwai jahili wanda bai yarda shi jahili ba jahilin ne amma haɓɓa tawaki to kaga nan ai ba za ka iya koya mashi ba tunda bai yi da yarda ba cewa bai iya ba da haka malamai suka ce jahili biyu ne akwai jahilin murakkabun akwai jahilun basitun jahilin murakkab to wannan shine jahilin da bai sani ba kuma bai san bai sani ba to shi wannan ya jaki jahilci shine aka buga misali da jakin tawmat al-hakim kace qala himar tawmat al-hakim law ansafa ad-dahr kuntu arkab li annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab himar jakin tawmat al-hakim yayi tsaye ya ga wannan mutum busashe na tajrugar shi yace kai zamanin nan ba adalci inda ana adalci cikin zamani da ni ya kamata fa in hau ba ni ne ya kamata ba a hau ya ce domin ni jahilin basitun ne ni jahili ne na yarda jahili ne amma wanda ke bisa na jahili ne kuma bai yarda ba shi jahili ne haka nan ya ɗara shi ko to jahilin murakkab shi ba a koya mai amma jahilin basitu wanda ya yarda bai sani ba sannan kaga shi wannan bawan Allah ai ya yarda bai sani ba ko domin lokacin da aka ce mai je kai sallah yayi sau ɗaya yayi sau biyu yayi sau uku sai da ma ya rantsuwa ya ce wallahi ni ban iya wata sallah ba sai wannan a koya mana ya ma'aikin Allah sannan wanda ya yarda bai sani ba shi ake koya ma amma wanda ya ce ya sani shi wannan sai dai a kawo shi a bashi wuri don haka cikin hadisan akwai karantar da mu koya mu jahili sannan cikin hadisan akwai karantar da mu wato kyautatawa wajen koyawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai karantar da mu sanya wa mutum kwaɗayin karatu don manzo Allah sai da ya sanya mai kwaɗayin karatu sannan ya koya mai ya zo ya bubbuga sallan shi aka ce je ka yi sallah ba ka yi sallah ba kina sallan musa ne ba ta yi ba wannan kuma ciki akwai dalili na cewa in mutum ya yi sallah ba ta yi ba ya halatta ka ce ka'awa na ba ka yi sallah ba ko da kauga ta yayi ko domin saboda ba ta yi ba ta zan babu tun da ta zan babu matsayin babu take sai a ce wa na je ka yi sallah ba ka yi sallah ba haka manzo Allah ya ce don haka duk sallar da ta lalace to matsayin babu take haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai je ka yi sallah ba ka yi sallah ba ba a gardama da maza Allah ya je ya saki ya ƙara dawowa zalla ya ce je ka yi sallah ba ka yi sallah ba sai da ya ji ka yana kwaɗayin a koya mai sallan nan manzo Allah ya sa mai kwaɗayin karatu sannan ya koya mai karatu sannan cikin wani hadisin kenan akwai karantarwa sosai sannan kuma akwai nuna mama yanda ake gajarce karatu duk wanda ya samu damar ya gajarce karatu wajen koya ma wani to wannan salon yahi ko da ba ya cikin pedagogy to yana cikin mahihice da pedagogy ai babu mata pedagogy da bata yarda ba da takaice karatu in dai akwai hanyar da zaka bi ka takaice karatu ka bada shi a takaice a gane to ta fi sauƙi akan faɗaɗa shi da tsawaita shi don da zaka zo akwai akwai lokacin da karatu yana da sauƙi amma sai mutum ya biyo ta wata hanya mai wahala to wani bai ma san a ganan ne saboda haka sai kaga yana ta kewaye kewaye yana ta wannan kewayen da yake karshe ƙara babbar da kwakwalwa da rarraba ta ne yake yi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin akwai karantar da mu salan shi na takaice ilimi wallafazul bukhari wannan lafazin da aka kawo na bukhari ne wal ibnu majah bi isnadi muslim hatta tatma'inna qa'iman ibnu majah wato yana da wani riwaya da isnadi na imamu muslim kenan irin na imamu muslim cewa hatta ta tama'inna qa'ima har sai ka nutsu kenan cikin cikon zancen tsayuwa har sai ka nutsu kana mai tsayuwa wannan ya nuna kenan akwai buƙatar tama'anina cikin tsayuwa wa mithluhu fi hadith rifa'a ibn rafi'in inda ahmad wa ibn hibban hatta tatma'inna qa'iman shi ma kwatankwacin shi wali ahmada fa aqim sulbaka hatta tarji al-idham fa aqim sulbaka ka tsayar da bayanka hatta tarji al'izam har sai kasusuwa sun dawo kenan ka tsayar da bayanka idan kan miƙe tsaye sai ka tsayi da bayanka har sai kasusuwa gaba ɗaya sun dawo wajajensu walin nasa'i wa abi dawuda min hadithi rifa'ata bin rafi'in innaha lan tatimma salatu ahadikum lalle sallar ɗayanku ba ta cika hatta yusbigha alwudu'a har sai ya cika alwala kama amarahu Allah kamar yanda Allah ya umarce shi thumma yukabbiru Allah sannan yayi ma Allah ta'ala kabbara wa yahmaduhu wa yuthni alayhi yayi ma Allah godiya yi yabo a gare shi wa fiha a cikin riwayan fa in kana fa in kana ma'aka qur'anun faqra idan akwai qur'ani tare da kai to sai ka karanta karanta abin da ya sauka wa illa in ka babu ƙur'ani fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu sai ka gode ma Allah ka yi ma Allah kabbara ka yi masa hailala shikenan kenan kamar yadda ya gabata cewa wanda ba iya babu fatiha babu komi ko aya guda babu in akwai aya guda da mutum ya hardace to ba zai yi kabbarorin nan ba sai in babu komi ne kwata-kwata wali abi dawud thumma qara'a bi ummil kitab wa bima sha Allah ثم قرأ بأم الكتاب sannan sai ka karanta ummul kitab ummul kitab ita ce fatiha ɗaya daga cikin sunayenta fatiha tana da suna sama ga ashirin to cikin sunayenta ana kiranta da suratul fatiha suratul ruqya suratul waqiya suratul kafiya suratul shifa kanzul qur'an asasul qur'an suratul du'a suratul su'al da sauransu duka sunayenta ne suratul hamd kenan wannan ummul qur'ani ɗaya ne daga cikin sunayenta kuma ummu shine abinda mutum yake koma kan shi shine ummu aka ce ummuka ana nihin wadda kake komawa zuwa gare ta in za a danganta ka za a koma gare ta to ita ce ummu dan haka abinda yasa aka ce ma Fatiha ummul kitab ba wai ita ce ta haihi alqur'ani ba gaba ɗaya ana nihin gaba ɗayan alƙur'ani abin da yake karantarwa yana komawa ga abin da ke cikin suratul fatiha to shi yasa ake ce mata ummul qur'an saboda duk abin da alƙur'ani yake magana a kai muhimman ababen da alƙur'ani ya zo isar da su na saƙo to akwai su cikin fatiha in ka ɗauki maganan malaman da suke cewa gaba ɗayan abin da ke cikin alƙur'ani ya kasu kashi uku sai su ce akwai bayani na aƙida akwai bayani na hukumce-hukumce, akwai bayani na ƙisoshi da tarihuka, domin babu cikin fatiha cikin ukun nan, kowanne akwai. Fatiha ta kawo zancen aƙida, ita ma ce ta kawo girgam, da ka ce iyaka na abu da wa iyaka na sta'inku, to duk wani zancen aƙida ya ƙare nan wuri. In kana zancen wato hukumce-hukumce, to tana ɗauke da hukumce-hukumce masu ɗimbin yawa fatiha. mutum in ya karanta irin tafsiran da aka rubuta na ayatul ahkam zai ga cewa lalle akwai hukumce hukumce cikin suratul fatiha to haka ma in kana zancen kissoshi sai da ta kawo kissoshin al'ummomin da suka gabata yahudawa da nasarawa su ne almagadubi alaihim ki'ai da addalina to don haka suratul fatiha in kuma kana zancen abubuwan da alqur'ani yake yawan tattaunawa a kansu na kamar a risalat annubuwat alba'afi a aljaza kamar abin da ya shahi annabta annabawa tabbatar da ita da hujjoji kamar abin da ya shahi tashi bayan mutuwa kamar abin da ya shahi sakamako ranar alkiyama to duka fa wannan akwai su cikin suratul fatiha duka ta kumshi wa'annan da haka dai suratul fatiha lalle ummu ce ummul kitab ce ummul kitab wa bima sha Allah sannan ka karanta ummul kitab da abin da Allah ta'ala ya so bayan fatiha kenan sai karanta abin da Allah ya so shi yasa aka samu wata magana daga Hassan al-Basri da yake cewa shi alkur'ani ya tattaro littattafan da Allah ya saukar ya ce Allah ya saukar da littafi ɗari da hudu sai zamana ya zaɓi cikin littattafan nan ɗari da hudu ya zaɓi guda hudu su ne zaɓaɓɓun littattafan shi ya ce cikin hudun nan Allah ya taƙaice ilimukan da ke cikinsu cikin alkur'ani shi kuma alkur'ani Allah ya taƙaice ilimukan da ke cikin shi cikin fatiha ita kuma fatiha sirrinta shine iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wa libin hibban thumma bima ita. sannan da abin da ka so. Wa an abi Humaydin Sa'idiyya radiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam idha kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi wa idha rafa'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu wa idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu فقارن مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري وانا حديث daga Abu Humaid As-Sa'idi da Allah ta tabbata gare shi yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, iza kabbara idan za ya yin kabbara, ja'ala ya daihi hazuwa mankibai, yana sanya hannayen shi hazuwa mankibai daidai da kafaɗin shi. Kenan mazalla sun sallam idan za ya yin kabbara yana ɗaga hannayen shi, sai ya sanya su hazuwa, abinda ake ni da hazuwa shine wato daidai da su. kenan suna sai ya ɗaga su daidai wajen kafaɗin shi har zuwa manke bai fa akwai riwaya da ta nuna yana ɗaga hannayen shi wajen hudojin kunnuwan shi amma ta ɗagawa setin wato kafaɗin shi daidai da su wannan ta shi shahara wannan ya nuna kenan ɗaga hannuwa don haka malamai sun ce lalle ne mutum ya ɗaga hannuwan shi wajen kabbara harama To amma sauran wajajen da ba kabbara harama ba sunan malamai suna da sabani wajen daga hannuwa. Amma maganar jamhurin malamai shine ana daga hannuwa wajen ruku'i. Ana daga hannuwa wajen dagawa daga ruku'i. Ma'ana wajen da ake daga hannuwa wanda sunnar annabi ta tabbatar da ana daga hannuwa cikin sallah waje hudu ne. Wajen kabbara harama, wajen ruku'i da wajen dagowa daga ruku'i sai wajen tasawa daga tahiya in mutum ya yi raka'a biyu ya gama tahiya in ya taso sai ya daga hannuwa nan ma to waɗannan su ne wajaje guda hudu da ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu ana daga hannuwa duk inda ba nan ba ba daga hannuwa wajen kabbara wa idza raka'a amkana yadayhi min rukubatayhi kuma idan wato yayi ruku'i amkana yadayhi sai ya tabbatar da hannayen shi min rukubatayhi a gwiwoyin shi ma'ana hannayen shi ana nihin tafin hannu kowane tafin hannun shi sai ya ya bude shi ya bude shi kenan ya damki gwiwan shi da su to haka na manzo Allah sallallahu yake idan ya ruku'i sai ya bude tafuffukan hannuwan shi baya dunkule su idan ya bude su sai ya zama ya damki gwiwoyin shi da su thumma hasara zaharahu sannan manzo Allah sallallahu sai ya miƙar da bayan shi kenan yana miƙar da bayan shi ya tada shi har ya tashi daidai da kanshi baya yi mashi baya yin wani doro sannan kuma baya yin ƙozo manzo Allah sallallahu baya barin wani kwari cikin bayan shi kuma baya tada shi yana daidaita shi shine hasara zaharahu ya miƙar da bayan shi ya daidaita da kanshi fa idza rafa'a ra'sahu istawa idan ya dago kanshi sai ya daidaita tsaye kenan hatta ya'uda kullu faqarin makanahu har sai kowane kashi ya koma wajen shi kenan faqarin shine kashi kasusuwa kenan na baya sai kowane kashi na kowace gaba ya dawo wajen shi saboda in yi ruku'i kenan kowane ya tankwasa amma yanzu da ya tashi tsaye to bai gaugawa ya koma wannan ya nuna kenan sifar sallan manzo Allah sallam ba a tasawa daga ruku'i kuma kai tsaye kamar an tsamaki mutum sai maza ya hambada ya koma ana tsayawa sai kowane kashi ya koma fa idza sajada kuma idan yayi sujada wa za'a yadaihi sai ya dora hannayen shi ghaira muftarishin ba yana mai huɗa su ba wala qabidhihima kuma ba yana mai damƙe su ba sannan manzo Allah sallallahu idan yayi sujada yana dora hannayen shi yatsun hannuwan shi su fuskanci alƙibla sai ya dora hannayen shi tafin hannuwan shi baya shinhuɗa gaba hannun shi ga ƙasa a sai dai ya aza tafin hannun shi baya damƙe su ya duddunƙule su sannan kuma baya sannan kuma manzo Allah sallallahu kenan baya shinhuɗa su wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqiblata kuma sai ya huskanci alqibla bi atrafi asabi'i rijlaihi da kanun yatsun kawahuwan shi don haka cikin sujada manzo Allah sallallahu yana tankwashe yatsun kawahuwan shi in yi sujada dama kahuwa game su ake in ayi sujada in ka game su sai ka tankwashe yatsun su ma su huskanci alqibla kamar yadda su ma yatsun hannuwa suka fuskanci alƙibla to haka su ma yatsun kahuwa manzo Allah yana tankwaso su sai su fuskanci alƙibla wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra kuma idan ya zauna a raka'a biyu to yana zaunawa akan kafar shi ta hagu wa nasabal yumna sai ya kafa ta dama wa idza jalasa fi rak'ati al-akhira kuma idan manzo Allah ya zo zama a raka'a ta ƙarshe qaddama rijlahu al-yusra sai ya gabatar da kafar shi ta hagu wa nasaba al-ukhra sai ya kafa dayan wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna akan mazaunin shi akhrajahu al-bukhari bukhari ne ya fitar da shi wannan kenan ya nuna bambancewa tsakanin zama na farko da zama na biyu zama na farko manzo Allah sallallahu yana kafa kafar shi ta dama sai ya shimhuda kafar shi ta hagu ya zauna a kanta shi kuma zama na ƙarshe yana wato manzala sallallahu alaihi wasallam yana hidda kafar shi ta dama ya hudda ta daga wurin zaman shi sai ya zauna da mazaunin shi wannan kuma ta dama sai ya kafa ta wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati qala wajjahtu wajhiya ila qawlihi minal muslimina allahumma antal maliku la ilaha illa anta أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع ورواه الدار قطني موصولا وموقوفا ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه wannan hadisan suna bayani akan addu'a ta buɗe sallah da kuma a'uzu da bismillah a wajen sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan hadisin na Ali ibn Abi Talib yace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya tashi sallah yana cewa wajjahatu wajhi wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana من المسلمين سيتي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت إلى آخره زوا ƙarshen rahu muslim haka muslim ya rawaito shi kenan wannan addu'a tana daga cikin du'awul istiftah addu'a buɗe sallah wadda manzon Allah sallallahu yana karanta ta to addu'a buɗe sallah an rawaito su riwayoyi daban-daban kamar yadda wannan riwaya ta Abu Huraira ta ambata wata waccan ta gaba ita ma ta ambata to kuma kowace mutum ya ɗauka daga ciki yayi ta wadatas amma abin da aka hiso idan riwayoyi sun zo da wata ibada idan wata ibada ta zo da riwayoyi daban-daban kuma duka sun inganta to an hisan mutum yau in yayi wannan gobe ya wannan musamman ma ɗalibi wannan zai taimake shi wajen duka riwayoyin ya san su kuma ya haddace kamar da ibn al-usaimani ya faɗi cikin qawaidul fiqhiyya nashi yace wa fa'al ibadatan idza ta'addatat wujuhuha bi kulli ma qad waradat litaf'ala sunnata fil wajhaini wa tahfaza ash-shar'a bi dhin nawaini yace ka dora aikata ibada idan huskokinta suka zama kala-kala a ɗora aikata ta da dukkanin huskokin da aka rawaito ta da su ya ce domin ka iya domin ka aikata shari'a da huskokin ta biyu wanda ta zo da shi kuma ka haddace shari'ar Allah da dukkanin kalolinta don haka kenan du'a istifta kamata yi in mutum ya yi wannan yau gobe ya wannan kenan in kuma mutum guda ɗaya ya iya shi kenan sai ya ta yin shi babu matsala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan kenan a wannan riwayar ta nuna cewa wannan yana karantawa ne a sallar dare ta nafila kenan kuma babu matsala ko sallar farilla ko sallar nafila mutum ya karanta wannan a matsayin du'a lisifta ana yin shi ne bayan kabbara harama idan mutum ya yi kabbara harama kamin ya fara karatu hadisin abi huraira shi kuma na gaba ya karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu ya kasance idan yayi kabbara domin sallah to yana dan yin shiru hunaihatan dan shiru kadan qabla an ya kara a gabanin ya fara karatu fasa'altuhu abu huraira yace sai na tambaye shi faqala sai yace aqulu cewa ne nake allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wal thalj wal barad kenan ya nuna wannan shi ma daga cikin du'a'ul istiftah ne wanda ana iya yin shi a wajen buɗe sallah sai hadisin Umar da Allah tabbata gare shi ya ce kana ya ƙulu manzo Allah ya kasance kenan shi Umar ya kasance yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka dana Umar ibn al-Khattab ya kasance yana karanta wannan subhanaka allahumma tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah wa bihamdika hade da godiya a gare ka akan ni'imominka wata barakasmuka kuma albarka ta yawaita ta sunanka alaman da suke sharhi sun ce ma'anan tabarakasmuka albarakatu tunalu bi zikri simika ana samun albarka ne da ambatan sunanka wata ala jadduka kuma girmanka ya ɗaukaka wala ilaha ghairuka kuma babu abin bauta da cancanta koma bayan ka kina ita ma wannan ana karanta ta a matsayin du'a istifta nan sai wannan riwayan ta Abu Sa'id Al-Khudri yadda Allah tabbata a gare shi yace wa kana yaqulu ba'da takbir ya kasance yana faɗi bayan kabbara yana in yayi kabbara yana cewa a'udhu billahi samihil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wannan ya nuna kenan ana iya kawo a'udhu da basmala bayan kabbara harama kenan idan mutum yayi du'aul istiftah gabanin ya fara karatu sai a uzuda basmala sannan sai ya karanta a sirrance kenan da addu'a listifta da a uzu duka a sirrance zai yi sannan sai ya fara karantun fatiha ya bayyana inda ake bayyana wa ya sirranta inda ake sirrantawa وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة akan wannan hadisin za mu tashi a karatunmu na gaba insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin